أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسخرنا بها فما نحن لك بمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فلتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين muna cin- muna cikin kissar annabi Musa tare da Fir'auna wa qalu li Musa mutanen fir'auna sun ce ma annabi musa mahamata ta na bihi duk abin da ka zo mana da shi min ayatin na wata aya litasahara na bi hadon kai mana sihiri da ita wa ma na hada laka bi mu'minin mu ba masu yin imani da kai muke ba duk ayat da zaka kawo wata mu'jiza don mu bi ka to ba za mu bi ka ba kullama waqa'at ayatun duk sadda wata mu'jiza ta zo rajabu ila Musa sai su turu zuwa ga Musa an yi zuwan lahum ya roƙan musu Allah an ya kashi fa'an humul azaba don Allah shi yaye musu azaba fa idza kashafahu in Allah ya yaye azabar da albarka addu'an Musa fa innahum mu'minuna sai su ci za su yi imani fa idza kashafahu Allah in ko Allah ya yaye azabar da addu'an Musa yarji'una sai su koma ala halatihim faqat zuwa ga halinsu duk sanda annabi musa ya yi addu'a matsala ta walwale sai su koma ga halinsu na mutunci ga allah nan muna ganin mankawa ta ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam fir'auna da mutane ne ba su isa su fuskanci allah su roƙe shi da kansu ba sai dai su sa annabi musa shi roƙan musu allah sabanin ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba su da hijabi su tsakaninsu da allah sun ka roƙa da kansu وقالوا هذه الكلمة وما تاتنا به من آية لتسهرنا بها فما نهر لك المؤمنين ثم تولنا الكلمة cewa duk ayar da ka zo da ita don kai mana sihiri to ba za mu yi imani ba fada alaihim sai annabi Musa ya yi addu'a a kansu ana cewa da'alahum ya yi musu addu'a ta alheri kenan ko ko da'a alaihim ya yi musu addu'a ta sharri kenan to sai annabi Musa ya musu addu'a mutai
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين وأرسلنا muka aiko alaihim bisa gare su a tufana ruwa na tufana wato ruwa wanda ka gani wuri kenan Allah ya turo musu ruwa lamma mata su nuna sada shekarun fari suka wuce almusu diba mai fari waje sinuna muksiba sai wasu shekarun kaka inda za a samu haƙƙi da 'ya'yan itace suka zo kasratul amdar ruwa suka yi yawa وكثر النبات سيئيوا وكثر كل خير هو الأجيل ييوا قال لسوك سيئة الدنيا هكذا بدأ أي دنيا كوي هكذا تارة حسن ونلوك سيئة سامني إما تكاتا وتارة جلب ونلوك سيئة مبين وليس هذا بآية لله بوني بوت مزلة إلى الله وما عدوا من سبب هذا والله إيماني ما دعا عليه موسى سي عليه موسى يسوع الدعاء ووضع لهم طوفانا سي طوفانا يدعو غريسو دخلت المياه أراضيهم سي روا سوك شجاع سكن قصصو وامتلأت البيوت إلى جسم كشكا من المياه لجروا سبعة أيام نفانا بقي هم غرقوا غرقونا yace duk dukkan su sun rufe jama'a a cikin ruwa kullum da kansu ya ce ma'u ila tarqwatihi ila tar ila tarqwatihi ruwa yana zuwa har zuwa ga karantan man gaba na mutum idza wa qafa in ya tsaya la yumkinu an yajlisa bayyuwa ya zauna wala yumkinu an yataja'a bayyuwa ya kwanta maqutun ka wanzu hukukun tsaye walma'u fi tara fi taraqihim ruwa yana daidai da karantar mangabansu ba halakar jami'u amwalihim dukkan dukiyoyinsu suka halaka wa mawashihim da dabbobinsu ba zalabobin musa sun kafi da annabi musa an yi wallaha ya roƙon musu allah an yi kashi hada ya yaye musu wannan fa idza kashafahu yu'minuna in allah ya yaye wannan ruwa na dubana to za su yi imani an ce ruwan masu tafsiri sun yi sabani wasu tafsirai sun ce ruwan idan mutum yana zanne za su kawo mai daura da makoshi duk ko ina mutum yake haka ne amma kuma gidan banu isra'ila ɗaya ne allah ya haka gidan sauran kitsa allah bai yi haka ba ga wani ƙauri kuma an ce a inda mutum na da yake ruwa sun kai kan kamar gaba ɗaya bai da iko zanna da ya zan komi da komi na dukiya ya lalace har kwana bakwai to suka ce annabi musa shi roƙon musu allah idan ya roƙon musu allah allah ya yaye wannan musiba ta ruwa to za su tuba wannan ma ka tafi Allah hada ba ku shaharan lokacin da Allah ya yi wannan alama ta ruwa sai suka wanzu wata guda na batar kushu abubuwa sun ka ciro wa kafaratin na ba ta su tsiri ya yi yawa wa kafarar khairu alkhairi ya yi yawa har sun ka ce hada khairu ja ana fata laisa bi ayatin lillahi suka ce wannan ayyukan alheri ne zo mana ba duk wata mota ce daga Allah ba arsalallahu jaraka wato bayan ruwan da suka kai kuka ga annabi Musa sai ya addu'a sai Allah ya sako wani iska duk ya tsotsi ruwan sai aka samu tsiri da wadata ta hukukuwa wanda ba ta samu ba suka ce a shi da ma alheri ne mu mu sani ba wannan ba duk wata wata ce daga annabi Musa ba to ba arsalallahu jaraka sai kuma Allah ya aika musu hara fa atal jaradu bara ta su fa akala zar'ahum ta shanye shukokinsu وثمارهم التي عند جزء وثيابهم لتعجب وأكل كل ما عندهم ورثت دق بلا ورث وتفكوا بها حتى لم يبق شيء حديثا باكومي وكل ما اتجا إنسان تسد مسيح يقلت وقال الجراد عليه سيفا لا تتفاقومي حتى لا يقدر القيام حتى لم يجد الكتاش به سبب لو ينفع وإذا أراد أحد أن يتكلم in kuma ɗayan su da su shi magana wannan duk gabanin isra'ila kawai da in gabanin isra'ila kawai idan ɗayan su wato mutanen fir'aun da kenan idan ɗayan su yana son yayi magana da kalar jarabi bibili sai ba za ta cika mai bai kuma ta kusur ta zauna haka za haka ga sabata ayyamin har kwana bakwai ɗaya da kuma fadala ba fir'aunu musa fir'aun ya sake wa annabi musa an yakshifa allahu hadar rizqa Allah shi yayi wannan azaba wa yu'minu su yi imani wannan ma kashe wallahu sada Allah ya yayi wannan azaba ba ku shahara suka zauna har wata daya fi afiyatin cikin lahiya ƙaru suka ce hada laisa bi ayatin lillahi wannan ba duk wata aya ce daga Allah ba ba duk wata ta wannan al'ada ce kawai yau mun zaka yau mun alai wal jaradu yaqulu fihi rasul sallallahu alaihi wasallam bara annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin sha'aninta jundun lahil akbar shi ne rundunar Allah mafi girma da Allah ya sakota yanzu komi na lalacewa shi yasa duri ɗaya daga cikin asbabun judu wa sarari in za a yi wa sai Allah ya saka fara sai ta zo ta canye komi komi ba ta bari to suna daga cikin rundunonin Allah waɗanda a koyi wanda ‘yan Allah ya tashi halaka al'umma ba sai ya yi ko sojoji ba bara kawai ta isa ta zama matsala akabar jundun lahi tabaraka wa ta'ala fara suna daga cikin mafi girman rundunonin yaki na Allah wa huwa awwalu ma yuqadu min al-umami kuma fara tana cikin ita a farkon abin da za a fara rasawa cikin halittun da Allah ya runduna runduna za a diba wata rana sai ga fara ta kare ba ko daya duk Allah ya gama da ita Mm. إذا فقد الجرار بما كان سفارة حتى لم يبقى في الدنيا جرار هيدا الدنيا باب فراقو ولا يسبقه البقر لجنة شانو إذا فاري سنك قاري أبو نبي ولا كقاري أسكن هلتو شانو سيأتي بابا شانو وكو ولا الله يكشاني بعد ذلك تتابع الأمم bayan haka dai ne al'ummomi za su bi juna waɗanda su ƙare waɗanda su ƙare ka ikidin in ka ba a sirruhu kamar dai kayan waya kamar tsakiya wadda dare ya kace in ka sa kan dare da kudi ya zuba da ka kace da ka kace dare shi ke da sai su yi zuru wanga ya wanga ya su zuru wasu kogura to haka rumuni za su yi ta kaya haka za ka na wurin khattabi idan maza zamanin lam yaral jarada yuzuru ila jami'il buldani haka ne sayyidina umar radiyallahu anhu idan ya ɗauki lokaci bai gabara ba yusuf zai ce aika ila jami'in guldani zuwa ga dukkan garuruwa ya tsaro an jaradi yana tambaya shi ina fara ina fara hatta idan qila wujida jaradu fi ardin fi ardin kaza ai an ce mai ai an gabara a ƙasa ƙasa gari kaza ƙara zai ce alhamdulillah to godiya ta tabbata ga Allah duniya ba za ta kare ba yastadillu bi zalika ala baqa'i dunya sai ya kafa dalilin shi to duniya da da saura tun da bara ba da kai ba wal jaradu huwa alladhi yaqulu sallallahu alaihi wasallam bihi bara ita ce wanda annabi ka cewa a cikin sha'aninta ahalla lana ko uhilla lana mai tatani wa damani an halatta muna matattu guda biyu da kuma jini guda biyu wa amma mai tatani amma matattun guda biyu walhutu waljarani su ne kihi da fara kuka su fara motsai dama ba ta bukatar yanka ta halatta ce haka nan kuka su kihi motsai dama ba yanka shi aka yi ba ya halatta ce saboda haka waɗanga motsansu allah ya halatta musu wa amma damani amma jire ne guda biyu balkabidu shi ne anta wa tsaharu da zaiba anta jini ce amma allah ya halatta musu sai ba ma jini ce amma Allah ya halatta musu to waɗannan motsa guda biyu da waɗannan jinai ne guda biyu Allah ya halatta musu su kana rasul sallallahu alaihi wasallam ya ruhu al jarani amma ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shinawa fara addu'a irin ta Allah shi halaka ta da a alaiha yace Allahumma uqtul kibarahu wa halik sigarahu wa afsid baydahu وقضاء دابره لئلا يضر بذكر المسلمين yace Allah ka kashe manyan fara Allah ka halaka ƙarananta Allah ka bata ƙwayafanta Allah ka kace bayan ta don kasta cuci shirkan musulmi saboda zarar fara ta bayyana a karkara to sunan karkara ta tashi da aiki falan ma mazan jaradu mafu lokacin da fara ta wuce wannan farar da an ka jarrabi mutanen fir'auna da farar ta tahiyarta sai suka wanzu ala kufrin bisa ga kayan su su karu suka ce a zalika bijayen wannan ba wani abu bane kun hilu shaharan an ka jinkirta musu wata daya wannan ma marar ayatun sadda wata aya ta wuce ba ko shaharan sai suka wanzu wata suka wanzu wata guda fi lafiyar cikin lahiya wal ummaru sai aka jarrabe su da wato wannan umaru sun zo da fassarar shi daban-daban wasu sun ce abin da umaru ƙananan fari waɗanda ba su da hika-hikai irin fara da ake ce madun kurkuɗa tana nan ya suna ce mata shatutu ba ta tashi to sai allah ya jarrabe su kuma da ita bayan manyan fari masu tashi sun wuce sai aka sako waɗannan fari ko kuma an ce abin da umaru shi ne kazun zumi wanda ka shan jini ko kuma ga wani kauli ya ce a keya da irin magana mun ka sani sai Allah ya tarbe su da ita wata al'ummar kuma an ce kila irin akwai akwai wani kwaro da ake kira sus wanda ka cin kwariya kuma an ce shi ne bayan bayan waɗancan kwarin sun wuce sai Allah ya sako shi ba ta tabba amma taraka hujjaratu wannan barin sai ya fi duk abin da fara ta bari akala kullama inda ku yace duk abin da abun su da halafi da susu susu da sai shiga cikin su ta lam yabqa inda hum shay'un ai ya zan ba abin da ya rage gare su falan macen da hada da wannan ya tsananta talabu min Musa sun kabi da annabi Musa an yi sarrifahu lahu ba fayyuminu cewa Allah ya juyar da wannan abin wannan kumar fayyuminu su imani fasarafu Allah Allah ko ya juya shi kafa ko sun kawanzu bi afiyatin cikin lahiya shahara sai Allah ya jaye kumar din an ka zanna wata guda ba kumar wazzabali'a kuma Allah ya saka musu kwaɗi mala'atin zabali'u kwaɗi sun ka suka biyo ta ban gidajensu wata amahun da abincinsu kullama arada ahaduhum duk sanda ɗayan su yan nuni an yanzu ka shi magana da hada zirgirin sai kwaɗo ya shiga fi fami cikin baki ne wa tsa'ama wa sharaba kuma cikin abinci da cikin abin sha duk kwaɗi ne kullu awanihin min tara abin da bali dukkan makaitan su kwano kwatar ne akushi ko ina kwaɗi ne Allah ya cika su da kwaɗi makaru sun zauna fi hazi fi haza cikin wannan musiba sabata yana kwana bakwai ne nan kuma والضفدف أكثر الحيوانات تسبيحا لله وشي قرطوا دي يا سوران دبوبين يوا تسبيحي ga Allah ka gani wa in min shay'in la yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu wato tare da zaman shi wanda yake amma cikin dabbobin Allah babu wanda ya yi yawan tasbihi ga Allah irin wato قال سليمان بن داود يوما سليمان عن النبي داود عليه السلام wata rana ya ce la asbahannan lailata tasbihan ma sabbaha mithlahu makhluqun qab yace wallahi wanga dare sai na wa Allah tasbihin da wani makhluqi bai taba wa Allah tasbihi irin haka nan ba mm haka Allah mana huddin sai wani farko ya mai magana min ta hada saririhi karkashin gado ne yace ya Sulaiman ya kai Sulaiman ta ajabu nafsika kana mamakin kanka wato uzu ya shige ka inni sabuna lisanan wadin yace ina da harshe saba'in kullu lisanin yusabbihu laylan wa naharan kowane harshe yana tasbihin Allah dare da rana la yaftur ba shi yankewa wa madha alayya ana thalathata ayyam thalathatu ayyam yanzu gana da ni kwana uku sun wuce ni ma akaltu wa ma sharibtu min ajiyar tasbihi ban ci komi ban sha komi ba sai don tasbihi to yana ka kai ka ce za ka tasbihin da ba wanda ba wanda ya taba yi ne saboda haka lamarin Allah haka yake ga farko yana yana musabaka da annabin Allah irin annabi Sulaiman a wajen ibadar Allah saboda haka ba kamar bayan Allah ya nufi kowa da inda Allah ya ne shi to shi kenan a وما شربت من أجل التسبيح والدم وقيس كوشي الله يجرب يسو دجني بعد ذلك ويا كان جاء الدم جني يسو انقلبت مياههم دما غبيثا sai Allah ruwansu suka juya su kuma wani jini wanda yake mai ja kullama aradu an yashrabu ma duk sanda sun kalli su sha ruwa su'ala dama sai ya zama jini idan akhadha isra'ili in ba isra'ili ya rike dalwan guga min al-bi'r da garijiya yakunu ma yakunu ma an zulalan sai ya zama ruwa mai dadi cikin mutanen annabi Musa kenan in ya kada guga rijiya sai ya dawo ruwa ya sha wa idan akhadha al-qibti dalwan idan ba qibti cikin mutanen fir'auna ya hitar da guga yakunu daman da bisa sai ya zama jini kawai faƙalar fir'aun sai fir'aun ya ce haza indi dawabu fir'aun ya ce a wannan ya muna yaba ne kullu isra'ili da dukkan mai isra'ili ya kuna ma kibdi ya tafi tare da kibdi guda fi fi fi kullatin a cikin tulu wahidatin guda mahallu shubihun wurin shan su ya kuna wahidan ya zama guda ne sai ya haɗa kowane ɗan banu isra'ila tare da kibdi guda saboda ka yanzu a sha ruwa da tulu guda za a sha فقالوا سوك يتزرعك هكذا إذا تناول الإسرائيلي يخرج ماء صافٍ إذا ما إسرائيلي يرقي جوجا سيروا يهدو فرنسي وإذا تناول الكبدي يكون رمى إذا ما ya riga sai abu ya koma jini ya ɗebo ruwa daga tulu shi bai isa daɗi ne sai ya sha lahiya da ko da ya kaba bakin zai sai ruwan ya koma jini haka dai bakala sai ya ce ya hudu isra'ili amma a wai ta alhu bibi to yanzu abin da za a yi ba isra'ilin ya ɗauki kwaciyar ya azama ya azama bakin zai ga ga baki ne bibi wa ya subuhu bi bakin zai ya zubar wanda kai ne ga bakin mutanen fir'auna fa idza fa'ala yakunu daman duk da haka ne da ya zubar ruwan sai ya koma jini وعطش فرعون فرعون يجيك شروع عطشا شديدا شروع من ثنني وطلب أوراق الشجر يفي اسم سامين إتاتيا فأتوه بورق الشجر سكزو مثلا da sansamin itace a kala warar da shajari ya ci sansamin itace hatta a rada hanyar musulma'a hayyar da ya tsotsi ruwan sansamin itin baki ya zama shi ma ruwan sai ya koma jini shi ba ina cikin baki ne fata lama ya fi nabin musa daga garin gane babu sarki sai allah fata nabin musa an ya kashi wallahu haza wa yumin sai ce su annabi musa da ya roƙi allah a yayi musu wannan don su yi imani ala ta'ala allah ya ce ayatu mufassalatin ayoyi ne rarrababbi mu bayyanatin waɗanda an bayyananu fasakabaru suka yi girman kayan imani daga wurin imani bakaru sun zama kauman mutane musulmi na masu laifi kaga duk waɗannan ayoyin ba su sa mutanen fir'auna suka yi imani ba shi yasa ummatu muhammadin su yi kowa taushin zuciya da an jarrabe mu da ambaliya so guda sai mu koma ga Allah wayo wayo wayo a duk ruwa kuma duk ruwa da ke ya sai Allah shi dawo ya kawo mana rahama amma ka ga wannan da yanzu ga ayoyi har wajen guda hudu a nan wannan makaranta amma don girman kai da aya ta wasu sai su koma ga dalil mutai
ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز ليؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل ولما وقع عليهم الرجز سد عذابا تسوك أكنس ولنا عذاب من دمك كدايا طوفانا جراد تبدئ دم kowace da su ƙaru sai su ce ya musa ya kai annabi musa wadda wala na rabbaka ka roƙan muna ubangijinka bima a yi da da abin da ya yi alƙawari gunka min kasbil azabi na yayi azaba anna da gare mu in amana in mun imani ubangijin ka ya ma alƙawari in mun yi imani zai yayi azaba to ka roƙan mu da shi a yaye mana azabar za mu yi imani da in ka tabbata an da rizza wallahi in kai yaye mana azabar la nu'minan da laka za mu yi imani da kai wa la nursilanna ma'aka bani isra'il kuma za mu saki banu isra'ila tare da kai هذه قولتهم عند كل آية وأنا يتأمل على تسبيح من قوة آية الله يكاوى
فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون ولما كشفنا لوكس أنه كياي بدعاء موسى البركة الدعاء النبي موسى مكياي الرجز عذاب عنه دقريسو إلى أجل هم بالغوه زوا دوان لوكس أنه ذاسو كيغري إذا سي إذا هم سيغاسو ينكثون صلاة والولي والقولي ينقضون أحدهم سنة ولو القول يسو ويسرون سنة داقي على كفرهم مثل كاهر سنة يسد suka yi alkawarin an yayi azaba za su tuba sai a yayi azaba sai su koma ga halin su haka an kai sai wajen
فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين wanda zauna sai muka yi azaba minhum da gare su wanda kamar lahu minhum sai Allah ya musu azaba Allah ya musu ramuwar gaya tunda ba su ji sun dage bisa ga tsaurin kai tare da ayoyin da suka aka sauko musu to sai Allah ya nutar da su wa a garganahun muka nutar da su filiyarni a cikin gurbi filbaharin milki cikin wani gurbi mai gishiri a cikin ruwan shi abin da ake ce ma yammu shine gurbin da bai da ƙasa wanda zurfi ne ya kai zurfi ya kama babu ƙasa gare shi to sai Allah ya kada su ciki da annabi saboda su kazzabu kazzabu sun karya ta da ayatina da ayoyinmu wa kanu an haga firina sun zama rantarannu daga barin waɗannan ayoyin la ya tadabbaruna ha ba su lura da ayoyin amma Allah Musa an yasri bi bani Isra'ila fasara bihim Allah sai ya kori annabi Musa ya tafi tare da banu Isra'ila ta hiyar dare ita ake ce ma sai rubin hakikati subhanan zai asara ga fi lailan ya tafi da su fasaralin ya tafi da su wa hum sittu mi'ati alfin sun kai su dubu ɗari shida sittu mi'ati alfin su dubu ɗari shida wasu kuna alf da dubu saba'in su dubu ɗari shida da saba'in su mutanen annabi Musa. wala ma karaju lokacin da sun ka shiga sun ka hito daga daga garin su da kala jibrilu kulla baitin min buyutil kibbi sai jibrilu ya shiga kowane gida daga gidan mutanen fir'auna wanda ba a fihi jariyatan ya samu budurwa ya yanke wala ma asbahu lokacin da mutanen fir'auna suka waye gari shagalu sun ka shagaltu bai dafne amwatihim da turbude waɗannan matattu hatta ya tafi annaharu har rana ta ɗauka wato wannan Allah ya yi don a shagaltar da su kan su gane mutanen annabi Musa sun fita dan haka sun fi shagaltu da turbuda waɗannan gudaren da Jibril ya yanke har rana ta ba san me yake faruwa ba wata amaru sai suka yi taska balam ya jidu isra'iliyan ko da suka diba ba su samu ba isra'ili ko guda ba bai da tsakanin su ashe wannan dama ta ba banu isra'ila mutanen annabi musa su suna ne ko da kin taso ta riba babu isra'ila ko guda su ta ba qalu sai suka ce hadatha amrun to lalle wani abu ya faru lam yabqa ahadun min bani isra'ila ma'ana wai gashi yanzu babu banu isra'ila ko guda tare da mu wala zara fir'aunu wa idza al-amru kadhalika fir'aunu ko sai bincika sai ga lalle ko haka abin yake fa arsala fil madaini hashirin sai aika zuwa ga garuruwa ya ce a zo a taro wa jama'a ya tara alfa alfin wa sab'a mi'ati alfin wa sab'ina alfan kulluhum yarkabu jawarin kumaita sai ya tara alfa alfin wato mutum miliyan kenan alfa alfin miliyan kenan wa sittu wa sab'a mi'ati alfin wa sab'ina alfan ya tara mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da saba'in mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da saba'in fir'auna ya tara kullum ya kawo jawarin kuwaita duk ya sanya su sun ka hau dawaki mai kala wanda ake shi kumaitu wanda ya shi ba ja gaba ɗaya ba kuma ba baki gaba ɗaya ba kumaitu kenan ya sami sun ka hau irin waɗannan dawakin kullum kullum marakibuhum mutashabiha dukkan waɗannan mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da saba'in abin hawansu duk iri guda ne wadda haza don haka ne ya kuro yake cewa inna haɓura ila shi mutum kalilun ai mutane a daga musa yan jama'a da yanka da ina za ku kwatanta mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da saba'in da mutum dubu ɗari shida ai kusan sun linka su ma har da